أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد القاسم لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيخ اهدري لنا بهذا المعذر والتأتي بنظرة تأتي لنا بظفر وقص إلى سيدنا حقيقة أن تنبيي شوغبم ومولانا جابورم وأستاذنا مالمم وانيني السيد shugaba abul abbasi alkunya shehu tijani kenan baban abbas a tijani abin danganawa ga kabilar tijanata radiyallahu anhu Allah ya tata shehu tijani an hakikati tasawufi an tambayi shehu tijani me ya hakika sufanci ne da malamai din nan suka yi ta kawo maganganun sufanci din nan guda goma da muka yi ta kawo shehu me ya hakikar tasawufi ne fa ajaba sai shehu tijani ya ba da amsa radiyallahu anhu Allah ya dada shi bi qaulihi da fadin shehu tijani abul abbasi ilam kai sani anna tasawufa cewa sufanci huwa imtisalul amri shine bin horon Allah da ma'aikinsa wajtinabin nahyi da nisantakar hane-hanensu fi zahiri a sarari wal baɗin a koye yadda kake bi a sarari ka a koye ma min haisu yarda ta inda Allah ya yarda la min haisu tarda ba ta inda kai ka yarda ba ta inda shari'a ta yarda ta nan za ka bi ba ta inda kai ka yarda ba qultu sai Ibrahim radiyallahu ta'ala an yace sai na ce wala sabila ila haza ba hanyar mutum ya samu wannan bidon musahabati in bai abokanci shaykin shehi ba murshidin mai shiryawa kamilin jikarke wanda ya shirye kansa kuma yana shiryar da wanda ya rataye da shi karin gumannin mu fadi ba. Ƙala ta'ala, Ubangiji maɗaukacin sarki ya ce, Ya ayyuhan lazina amanu ya ku wanda kuka yi imani, ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabta go ilayhil wasilata ku nemi tsanin nika zuwa ga Allah. Wannan ba ayar Qur'ani ce ma. Allah sai da ya kira mu mai mu'minai ya yi wa lazina amanu sannan kuma Allah yake mu ƙara wata takawa dama ai takawa uku ce ko takawa ma'ana islama musulunci takawa ma'anar imani takawa ma'anar ihsani wa mal islamu wa mal iman wa mal ihsan ko to Allah ya kira mu ya yi wa lazina amanu ma'ana nan mun tsara ma ba ma musulmi na ba amanu ko Allah yake ku ƙara wata takawa kuma yanzu ihsani kenan ko sannan ko yace wabta gu ilayhi alwasilata ku nemi tsani zuwa ga Allah sai yanzu mutum ya nemi tsani wajen Allah wani shaidani ya zo yace hazuri ne ba akan Allah waye ya bi magana Allah a ce waye ya bi kitabu a cikin ha wai saki shehi da kama Allah to Allah ne ya kama shehi ha wabta gu ilayhi alwasilata yanzu kaga da Allah yake kenan ko kaga da yawa akan faɗa abu ba a san wato karatu aka Allah ma aka taba ga baki ɗaya ba yawa aka so a zagi ɗan ɗarika amma sai a zagi Allah ma ga baki ɗaya to Allah ne ya kira kuma ba da sahabban manzo Allah bai aji kuma daga nan har tashin kiyama ma da maki ya ayyu allazina amanu ya ko daukar imani ittaqullah ku ƙara wani tsoron Allah akan imanin ku ma'ana ku je mu kamun insani sannan wabtagu ku nemi ilaihi zuwa ga Allah alwasila ta tsani Allah ya ce a nemi tsani zuwa gare shi walwasa'ilu tsanin nuka ilallahi zuwa ga Allah kasiratun tana da yawa Allah ya faɗe su da yawa Allah shi yake faɗan abinsa da kansa ba ma wani ya faɗa ba minha yana daga cikin tsanin nukan nan mutaba'atun nabi bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama fi a tsawalihi cikin faɗakansa abinda annabi ya faɗa ka bi wa a fa'alihi da cikin aikin manzo Allah kullum kana neman me annabi ya ce me ya aikata me annabi ya ce me ya aikata me annabi ya ce me ya aikata to wannan ma tsari ne sosai babban tsari ma kuwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah da ya musu in dai kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ya so ku in ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke sai Allah ya so ka idan Allah ya so ka ma'arifa ta faru wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi fa iza ahbabtu in na so shi kuntu ne zama shi kadi na ma ma'arifa ta samu wa zalika babul ma'arifati wannan shine kofar ma'arifa in kuma hadisi wanda ya- ake yake ci cewa a hannunmu da cewa fa iza ahbabtuhu idan na so shi kuntu sam'uhu allazi yasma'u bi sai zama jinsa wanda yake ji da shi wa basaruhu allazi yas- yasiru bihi da ganin da yake gani da shi wa yadahu allazi yabtishu biha ka hannun da yake danka da ita warjulahu allazi yamshi biha da kafa da yake yawo da ita to in Allah ya zama jinka tabaraka wa ta'ala kuntu sam'uhu ya zama ganinka wa basaruhu ya zama hannunka wa yadahu ya zama kafafuwanka wa rijlahu duk komanka ya faru ko wayannan kawasul kamsu kenan wayannan filin guda biyar din nan ko ha filin na jikin dan adam din nan ko don Allah ya zama wayannan kawasul kamsu din nan guda biyar ai kana ya zama kai ga wata wa kuntu kawai zai zama shi wa zalika babul ma'rifati wannan koban ma'rifa ce kaga in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ga ma'rifa sallallahu alaihi wasallam ومنها yana daga cikin tsaninnukan da Allah ya sa musahabatul arifi ka abokanci masanin Allah ka abokanci masanin Allah alwasili wanda ya sadu da Allah kama ala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wata bi ka bi sabila hanyar man anaba ilayya wanda ya dawo zuwa gare ni ko wanda ya tuba zuwa gare ni ai tuban nawa shine ma'arifa faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum ko kaka shekaru nan su bani isra'ila su sa ta gobuna su ban sa ta gobi makka shekaru mu kuma ummatu muhammadiya mu yi ma'amai mu yi ma'arifa ai fana'i dika nan faqatulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum to wata bi ka bi hanyar wanda ya dawo waje na da tuba da kuma karewa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ai kaga shikenan المتصل بالمتصل المتصل wanda ya sadu da wanda ya sadu shi ma ya sadu wanda ya da wanda ya sadu shi ma ya sadu wannan ha ya daga cikin tsanin nika mulazamatul azkar mutum ya lazamci zikirin rika ya lazamci waɗansu wurdai da zai dinga yi kullum ya lazamci waɗansu wurdai to wannan ma tsani ne zuwa ga Allah su ne na ƙariƙoƙin nan da muke yi Ala ta'ala, Ubangiji, ƙala Allah ta'ala, Ubangiji ya ce, wasbir nafsaka, ka haƙurƙurtar da kanka ya Rasulallah, kuma magana ta jagiza da kowa ya mame shi, ka haƙurƙurtar da kanka ma'allazi na tare da wa'annan da ya du'una rabbahum suke kiran sunan Ubangijinsu, bilga dati da safe wal ashi da yamma yuriduna wajahu zatin Allah kawai suke nema, wuridin zama wuridin yamma, zati don zatin Allah. ba wai sun zauna ya laɗin ya laɗin ya laɗin ko in kuɗi ya gogoro shi kenan sun yanke ba wai sun zauna ya razza ya razza wannan ma yana da kyau ba sun zauna ya razza ya razza ya razza in fata ya zo shi kenan gobe sun yanke ba ko fa ya tashi ya tashi in wannan bala'i ya ishe shi kenan ta wannan cikin ko ana ko akwai ko babu ko da daɗi ko ba daɗi a cikin da suke kuma nufin girmama Allah aziman dan girmama jalalan Allah ba wai wannan wurin duka ma da aiki na ɗari'a ko ana jiran wani arziki ya zo gobe ko wai a bari ko akwai wanda ya karɓa haka da haka wai an ce ma za ka kawo ma har mutuwarka to shi ya sa ya zamanto shi ne mafi biki don zafin Allah amma wancan da kake yi don kuɗi ya zo shi ma don zafin Allah ya ma don zafin kuɗi ne eh ka je wajen malam malam wahala ta damu don Allah me zan dinga ja in fita daga cikin wannan wahala yake yace da yake ta hazuna Allah yayi kyau ai Allah kake kira ko amma kuma ta bayan nufi ko akwai nufinka to su su waye a wajen su har yau akwai ragowa ga Allah ga ni ha in arziki kake zo kake kai to ga Allah ga kuma neman arziki wani ma ba mun ta Allah ne gaba gida to wannan abin da kake nema kawai za ka samu amma wannan ana yi dan zafin Allah yuriduna wajhahu zafin Allah suke nema to zauna da wayannan mutane to wa ma'lumun abin sani ne inda ahalin tariƙa nan ga ƴan ma'abota tariƙa ba a ce wanda ba ya cikin su ba shi ba a sashi a ciki ba annan zikira cewa ambatan Allah allazi yanfa'u sahibahu wanda yake amfanin mai yin sa huwa al shine wanda aka ruko min al daga shehunne shi ne wanda kaje wajen shehunne ka karba shi ne amfane ka zai kai ka ma'arifa amma ka iya ganin zikirai da waye kai ka ɗauka shi kenan zai kai za ka samu ladan su akwai ladan shari'a ga magari da kasa duk wanda ya ce la ilaha yana da ladan ta ko duk wanda ya ce Allah yana da ladan sa yana da abubuwa amma in ka dawwama kana yi karshe ma dai in ba a yi wasa bai dai ka haukace ai da yawa sun kama zikirin rika ai dama me ya jawo abu da suka je a waliyai suna ta diga kuma suna sanin Allah kuma karamomi suna faruwa a hannun waliyai a taka ruwa a hau sama a yi kaza yau dan gudu yana tashi kamar dubu sama wa tsara sheku wa tsara muhammad bello wa tsara fairanga duk suna daji to irin wayannan abubuwa to kuma waye da suka je wannan sai suka zaci wannan ne dama ake yi to kuma su da ba sauran mutane da ba wani daga kuma sai a je a ta kama wuridai irin na littafan asraru din nan in ta shiga matu da waye kuma a ta jan ruhanai a ta jan waye kaza kaza ta kuma wannan mutum da kuma ya samu ma ya hauka ce kuma ya abaci wai ɗan ɗabiƙan da awa awa nan ɗabiƙa da sun na wa'annan daban to wuridin da za ka karɓa ai ko sana ce wanda ka je wani ya koya ma dai ya buɗa ma hanya ko bizinan da wanda aka buɗa ma hanya ai yanzu za a ga yana tafiya to wanda aka karɓa hannun shi wanda shi ya fi alkamili na cikakku wanda su kansu sun gwada abin sun san iya ƙarfi kakka je wajen wani ya tattula ma wani shi kuma ya tattula kansu bai san me yake tattula ma ba shi kansa bai san me yake tulalama ba yake yake abu amma da kari sannan dama ba za a yi wa mutum izini ba ma ya dinga bayarwa sai an san ya san me ya wannan kuma haka haka ne ke adamu min rabbihi kalimatu fataba alayhi adamu sai da ya tarkilin kalma daga ubangijinsa fataba alayhi sannan haka sai da ya tarkili fatalake adamu min rabbihi wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu haqqa biha wa ala Allah sai da ya lazamta manzon Allah yake ba su wujudin kalimata taqwa lazimi na ba ake cewa lazimi ba wa alzamahu dan haka sakina ta sauka a zuciya annabi da sahabbai sallallahu alaihi wasallam don mutum yana so ya amfani da zikiri ya kai shi ma'arifa to dole sai ya zo wajen masu shi shehunne masu ya karba ya zo ya kaunari ne ka kira da wancan malla duka abin nan kan da cikin littafai kan hanya wallahi zai kai gaskiya ne zai samu ladan wurdin zai samu ladan wurdin amma dai maganin da ake so abin ya yi zai samu wannan ba wannan kuma har abada Allah ya ajiye shi a cikin hikima don sa abai bayan da suka lakana da yawa an zagi ɗari gobi amma sai ga an tattaro ƴan su da na sahabbai wa ƴan su rijita ya wai wurdul mustafa kai da Allah ga wurdul kitabu da sunna ta kama kan da shi kawo sassallar waɗannan wurduka duk waɗannan wurduka da aka sai ka ji manzo Allah akwai wani mutum da ya lakana wannan sallallahu alaihi wasallam sai ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ya lakana wannan misalin wurin Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da da gode maka da ibadatika wannan ma'azu bin jabal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'azu inni uhibbuka ya ma'azu ni ina son ka wallahi karka bar bayan kowace sallah ka ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatika yanzu wurin waye wannan kenan wurin ma'az sai kuma wanda ma'az ya lakana haka ake da ake da sai har kuma ayi sauki sakaci da abun kuma a rawaito hadisin a rubuta shi a littafi kai da ka zo ka dubi littafi ya ga ai shi kenan da wurin mustafa ga wurin annabi sallallahu alaihi kenan kai za ka dawo wurin kitabu wa sunna ka dawo wurin ma'az tariqan ma'az ka kafta inda na kana ko ba ta ba amfani ba ka nan da rikan ma'azu da haka a ta nan ake so ko littafin ka je ka siyo a kasuwa to ka je wajen wani bawan Allah da ka yana da izini ka ce ma izinin wannan littafi to shikenan in ya ma izinin wannan littafi shikenan sai ka amfani da shi wa amma asalin talqini amma asalin lakana zikirai azkari zikirai wal auradi da wurdai da shehunne suke wa almajiransu su lakana musu fakarra wal imamu ahmadu imamu ahmadu bin hanbali radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito fi musnadihi a cikin musnadinsa bi isnadin hasanin da dangane kyakkyawa wa tabarani imamu tabarani ya rawaito shi ma wa ghayruhuma da wa ghayruhuma da wa'ansu su daga cikin malaman hadisi anya aladin shaddadin sun rawaito daga aladan shaddadu kala ya alaƙan shaddad ya ce haddasa ni abi babana ya zantar da ni shaddadu bin ausu shaddadu dan ausu wa ubadatu bin samitin sahabin manzo Allah ubadatu dan samit yana zaune hafirun yana zaune yana nan yusaddiqu yana tabbata babana shaddadu bin ausu yana cewa an yi kaza an yi kaza ubadatu bin samit yana gaskiya ne muna nan akai kai kaga wannan gaskiya gangajiya ko wa ubadatu bin samitu ubadatu dan samitu hazir yana nan halauce yusaddiquhu yana gaggata babana kala ga abin da baban na yace kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna nan wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ma'aikin Allah yace mana hal fikum garibun akwai bako a cikin ku akwai bako ya'ani in jiya ala dan shaddad wai annabi yana nufi ahlul kitabi akwai yahuda nasara a cikin ku mu kuwa a zauki muna sai mu ce annabi yana nufin akwai mahajubi a cikin ku eh mu a zauki kuma ko ma annabi yana nufin akwai mahajubi ne a cikin ku wai wa'annan duk da suke zaune a gaban sawasulai ne to shine annabi ya ce akwai mahajubi a cikin ku amma dai ga abin da mai hadisi ya fassara wai annabi yana nufin akwai yahudu ko nasara a cikin ku kulna la sai muka ce babu ya rasulullahi fa'amara bi galkil babu sai Allah shi to a kulle kofa alhamdulillah tunda mu ne yan cikin gida tsantsa to a kulle kofa sai kenan sai aka kulle wa qala sai manzo Allah yace irfa'u aydiyakum ku dauka ku daga hannayenku kowa ya daga hannunsa sai duk da sai aka daga hannu wa qulu ku ce la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sai da aka ce akwai bako kuma yadda aka ce a kulle kuma ka zo ta la'ila illallah yanzu wannan ta kowa da kowa ce yanzu kowa zai taɓa wannan ta gaba gari ta mu ta zuma gabarin musulmi sai ya kori ba ko ko sai ya kulle ko ba kuma sai ya daga hannu kamar ɗan sama jannati ai ba ta ba sai ya daga hannu ba ku ce la ilaha illallah shikenan muka ce la ilaha illallah farafa na aidiyana sai muka daga hannun mu sa'atan lokaci guda kamar daidai gwargwadon mu ce awa ɗaya yanzu a wuri fatan lokaci guda kuma ana ta la ilaha illallah ana ta la ilaha illallah sai da aka daga hannu kuma sun makala sai manzo Allah yake alhamdulillah na gode wa Allah Allahumma ya ubangiji innaka ba'athani kai ka aiko ni kai ubangiji kai ka aiko ni bi hadhihi kalimati da wannan kalma wa amartani ka hore ni bi hada ita wa wa'attani kai mun alƙawarin aljannata aljanna alaiha in na dawwama a karanta ta in na karanta ta zaka ban aljanna wa innaka la tuqlibul mi'ada Allah baka saba alƙawari sun maƙala sannan annabi yace abshiru bi bishara fa inna Allah qad ghafara lakum Allah ya gafarta mu yanzu duk wanda suka yi wannan din nan Allah ya gafarta mu har gafara lakum Allah ya gafarta mu to qala ibnu hajar ibnu hajar al-asqalani mai sharhin bukhari radiyallahu ta'ala an yace rawahu ahmad Ahmadu bin Hanbal shi ya rawaito wannan hadisi bi isnadin hasanin da dangane da kyakkyawa. Wa Tabarani Imam Tabarani shi ya rawaito wannan hadisi shi ma rawaito shi da dangane mai kyau wa zada fi. A ruwayar Tabarani akwai ƙari. Farafa a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya daga hannunsa. Wa rafa'ana mu duk muka daga hannayenmu. Wa qala fi ya faɗa a cikinsa sun matsala. sannan manzo Allah sannan aka yi la ilaha illallah aka la sun matsala sannan manzo Allah yake fa u aike ku ko a yake hannunsa ko a sauke hannunsa sai muka sauke hannunmu manzo Allah yake wa abshiru ku yi bishara fa qad gufira lakum an gafarta muku ai kaji ka san wannan dai kan mai fassala ne ko sallallahu alaihi wa sallam kuma ya ishe mu a ce a cikin littattafan hadisai kuma manya wannan yake kuma ya ishe mu a ce Ahmad bin Hanbal ne ya rawaito shi Ahmad bin Hanbal ba karamar harka ba shi ba musnadin sa akwai wanda yake sani in na rike musnadin Ahmad bin Hanbal na ba ruwa na da sahih al-Bukhari da sahih Muslim dan musnadin Ahmad bin Hanbal ya hada wayannan ke wani yaro ya ce ma irin wayannan ba ba sun ba kitabu da sunna bane ka yadda ya dai dai rashin sani ko kila shi ma bai sani ba ko ku kai irin wannan wata same ka ba wanda wa to kuma ana fitar da karatu da yawa a cikin hadisi kuma mu gane cikin wannan hadisi yanzu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan la ilaha illallah sai da faɗa fa amma ta kasa ce sai da manzo Allah ya tambaye su hal fi fi kun garibun ko akwai bako to har sai mutum ya zo ya ta isha'i sun rububi ya ce ta madan maganganu na ma'arifa gaban kowa da kowa wannan haramun ne yi mun Allah da zai faɗa da ya tambayi akwai baki suka ce muna asul yana nufin da wato ahalin kitab ko to haka kai ma in za ka faɗi lamarin Allah dinga a dinga kula da suwaye da suwaye in ba ka wai cewa yana cewa insha'i sirru rububiyyati mutum ya zo ya faɗi ma'arifa gaban mahaji ya fi zina laifi ya fi zina laifi kan wani ya zo ya ce wai ba komai ba ba komai kuna jin manzo Allah yadda ya tambaya hal fikun garibun ha sannan kuma manzo Allah yake aini yake a rufe kofa wannan kuma suna ji ne na Ahmad bin Hanbal in yanzu wanda bai san a hadisi ne da kuma abun ko shawne ne suka shirya ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a rufe kofa sallallahu alaihi wasallam to ka gani amma yanzu an mai da sha'ir sun rubuce ka a sarari shi ne burkewa shi ne abin gawa mutum nasiha sai dinga ganin ma kamar ka takura ba ba takura ba shi bin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda wannan abu ne ke bantace duk in ka faɗi magana ka jawo wani ya inkarin da yanzu laifin ka ne ka zama ba ya duna an sabi lafi ko ta hanya Allah sai ka kori wani ka kori bawan Allah akan ya kusa da Allah tabaraka wa ta'ala da haka su barayi za su magana ina suka yi sata na gaban ji kowa da kowa zuwa cikin gaba da suka yi sata ai amma suka haɗu su barayi da su ne su ba ai kuma gida ya ce an bindige wani an kaza an kaza ko ai wannan su ne su barayi to arzain suka haɗu su ne su suka ce halitti kun garibu akwai ba ko kai akwai ba azubi ha ce to ai hasara ba akwai wani ba ai hasara ba to in ba babu kuma ya ce to a gaske kiyaye a sani a kulla kofa sannan ai muzakara cikin Allah ya wauta za a yi ba sannan ai muzakara cikin Allah kar a dinga yin wannan hadisi zai koya mana abubuwa da yawa to warawa shehu yusuf al-kuzani shehu yusuf al-kuzani yayi ruwaya a shahiru wanda ya shura bil ajami da shekh ajami fi risalati a cikin littafin sa anna ali ibn abi talib sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ta'ala an-nabiyya ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala sai ya rasulullah ya ma'aikin Allah dullani ka shiryar da ni ala akarajin turuki abu sa mafi kusan hanyoyi kariƙa ya faɗa turuki ba ma wai kabilu ba wai abu to ba da ita ma ba ala akarajin turuki abu sa mafi gajarcin kariƙoki ila Allah wanda na kawai za ta fada da Allah ba da wahala ba sai la yake nema ne ko ala akarajin turuki ila Allah abu sa mafi kusancin hanyoyi zuwa ga Allah wa ashabiha mafi saukinta ala ibadihi amsa bayan Allah wa afdaliha mafi falalanta inda Allah ta'ala wajen Allah fa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace masa ya aliyu ya kai aliyu alayka bi mudawamati zikrillah na hore ka ta dawwama ambatan Allah to kai ka zikiri hanya kake so yanzu yanzu ka fada Allah ba wuya ba ba sai ka je jihadi an fille ma kai ba kaga za ka tsaka Allah ba wuya ba sai ka fitar da dutsen ka duk ka bayar ba kana ba ka da komai sannan ka ta Allah ba ya ko to ita biki da hanya mai sauki kuma mai falla kuma yanzu za ka sadu da Allah wanda wancan shahidin sai ka riga shi zuwa wajen Allah saboda shi shahidi shahada babban abu ce ba amma ƙarshen kujerar da Allah zai ɗora shi ne shahada sai ya ɗora shi wa shuhada kujerar shahidai ko shi ko zakiru mai zikiri shi ko kuje in yayi shahada in yayi zikiri yayi zikiri ta kujerar da Allah zai dora shi sama ta sayyidi siddiqi zai zama min annabiyina wa siddiqina sannan wa shuhada wa shuhada sannan wa salihin da kujera ba ko kuma mai sauki ya za ka tsaya wani rigingimu ga kujera mai sauki ko kuma hadisi ya zo nasu min abla'in nasu ليسوا بأنبياء ولا شهداء يقبلهم الأنبياء وشهداء لقربهم من الحج أقول لكم كان يبقى أن الله من الله شهيدا أما أن الله شهيدا سنة حين مقام وزان الله بل يقبل سنة الله الله يسامي عليك so من الله yake idan kai ta ai kaga kuma wannan hadisi hadisin mutumin da yazo yace da manzo Allah ni hukunta hukuntan shari'a sun min yawa ayyuna mun wani aiki da guda da zan kama zan laki la ya zan bisa na karataban bi zikrillah ta harshen ka ya kushe danye cikin ambata Allah kai kan zikiri kan ka bari harshen ka ya kushe ba tare da zikiri ba kan zikiri to to zikiri abu ne mai girma ka ji abin da sai na je a tambaya a farko ga abin da aka ga alaika bi mudawamati zikrillah na hore ka da dawama ambata Allah fil halawati a cikin halwoyinka cikin ɗakin halwarka a ɓoye da sarari kuma ko ku a cikin shirinka kaga wurin za wurin yana wannan ba wanda zai sai mu ne amma harshen ka zai dinga bugawa ko kuwa ka samu wani ka je ka nemi wani izinin a dubi iya matsayinka da iya cutarka wani shayin ya ƙara ma akwai istiyarai kuma zikirai na istiyari na zaɓi kuma na nafiloli sai ya baka da za ka dinga shiga ɗaki kuma kana yi awa ɗaya awa biyu kuma dai iya ƙarfin maganinka to shi kenan sai kaga ai haka annabi ya dinga shiga kogon gira sallallahu alaihi wasallama yana na tsubikin ittifaqan malamai suna kuma zalla ba sallah ya a kogon gira ba da haka ma malamai suka hana an shiga kogon gira a yi sallah dan ba ita aka yi a ciki ba ta hannusi ake yi hakuri da hakuri ake yi zikiri na ake yi hafaja ahul haqu sai haqu ya man bukaja haka sai da Aisha tace malai suke cewa waja'ahu jibril da faja ahul haqu da waja'ahu jibril sai malai suke musu fasara ina faja ahul haqu ai kaka yi kenan shehu yake cewa me yasa duk annabi ya zo ya kira sai mutanen sun ce ma mahaukaci me yasa duk annabi ne in ya zo ya kira sai mutanen sun ce ma mahaukaci shehu yake dalili annabin yana gama fatahinsa yana gama azkaru tarbiyatinsa da yayi fatahi ya san Allah kuma sai Allah ya duka kira kuma ga jazara ga kira ga shari'a ya ka gani ga jazara ga ji annabi Musa sai da ya gano hadaran Allah ya anan sunara na gano wuta amma ba halan ba wuta ba ce killon ne na Allah hadaran Allah ne amma yana zuwa ya ke kiransa daga Allah inna ni ala Allah ni ne Allah daga cikin wuta ba wuta ba ce ashe haske ne na Allah tabarak wa ta'ala aka gama magana shi kenan ya fata yi Musa kuma ya dazawa kuma ba Musa ba kowa ba komai shi kenan kuma da ana so a yi shi da a to ina ga wannan ma to shi ne Allah yake so ya dawo da shi cikin bakayinsa Allah yake wa ma tilka yaminika ya Musa Musa ne a hannun daman ka ne Musa ne a hannun daman ka ne ai kuma Musa ya duba hannun dawa kuma ya kana hiya ta Allah san ta tashi wai shi ne ne ne ne shi ba aka wakkaw alaiha ina dogara da ita wa ahushu biya ala ganami amma ina kado tumaki na ganye Allah wale biya ma arba ina da wayansu bukatoci ma da ita malamai suka ce wane mutum wai Musa kuma yana boyewa Allah wayansu bukatoci ma wale biya ma aribun ukra Allah ina da wayansu bukatoci ma yawa da nake da sandata Allah ya ce alka ya zo sakata sakata to kaga yanzu ka san sanda ko ka san hannunka da dama ka san sanda ka san ga tumaki ga to idza ila fir'auna da wajen fir'auna ma akwai fir'auna ma da suka je ka kira shi don kenan to ya ga annabi ya zo yana kira inda ake tsoron shiga shi zai tsoro mutanen da in wani aka ce da ya ce ku kafirai ne ku bi wani ba zai iya zuwa bai na tsoron sun duka shi ko annabi ba kuwa ya kawai ya zai kai ku kafirai ne ku bi Allah kubuwa ne sai ya ce kai banda ma wasu a iya wannan annabi sallallahu alaihi kowa na kwance amma zuwa sun maka yake yi maka gari ne da aljanu amma haka wannan da yake shiga zuwa sun maka ya tsoro ya ya adau cikin Allah to shi ita na to zikiri hanya ce to kaga kusa za ka hada ka da Allah wanda aka karba wajen shehu ne haddace wannan karin mutum ya je ya dinga fasan zikirai da yawa a littattafai yana ta karshen sa hauka zan ka hauka kan kuma ka je karɓa wajen wanda shi kansa bai san me ya baka ba har san ko duk duk daya to dan wuta ya baka kila haya tanshin ya baka bai sani ba ha ciki karfi ne karfi karfi ne da suna Allah karfi karfi ne da to wannan shi ne a to فقال صلى الله عليه وسلم علي كذا كذا عليك لا هوليك بدما بمداومة ذكر الله تدوما في حبة الله بالحلوات أهلوني فقال علي سيدنا علي كرم الله عز وجل يتي هكذا فضيلة الذكر وهكذا فلل الذكر يتي وكل الناس ذاكر يا رسول الله تولي فلل تعب وما ينا ذكر يزو نكا أمان وانا أبنا وانا وانا قويي وانا قويي سيدنا علي أسن سيدنا علي ناسو يقوي عمنا ko Allah Allah ko ya Allah ko la ilaha illallah shehi ya baka da izini taka yanzu da banci ta bibici ta kowa da kowa da yake faɗa. Muna kawo kisa wata rana wani alhaji ya zo wajen shehu ba da zawo biyar da hannu. Ya ce, sana'a na ke ina so a bani wani abu da kasuwanci na zai tashi ta ban dare ta ba ne. Sai ce ma da ya shiga ya je ya ɗauka ka kayan rubuce rubuce na ila ya kawo alhaji na ce wannan da ya ka ake ta a cikin in Allah ya ta Allah zai wuta mu shi kenan malam sai kasuwanci haya haya sai kuɗi kuɗi ya zama a tuntukan atari rannan dai sai ya tunani ya ce kai abin nan da shegi ya bani ya dace in san ko me dan ni ma in dinga wa ƴaƴana ba na bari wannan abu ya tafi banza ba dan ni ma in dinga wa ƴaƴana shi kenan sai san ba warware zai warware wannan laya sai ya ga bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dallin amin ya nan fatiha ce ko man da ya rubuta fatiha ce ma shi shi kan ya da koyo wannan shi ita shehu ka ji gaji wallahi na warware abin nan dan ga dan na ta amfanin abin nan alhamdulillah dan ni ma dinga ƴaƴana wannan abu to kuma da na warware kuma wai shehu kai na ga ashe fatiha ce shi ta ce kai rena fatiha kai kuma kana ce fatiha irin taka ce ya ce na san ka iya rubutu kai a ji a ɗauko ta wadda da alƙalami da takarda to an jane sa aka ja ka ɗauko ba ya ce rubuta fatiha alaji duk da alaji ne ya rubuta fatiha shi ma irin wannan sai shi man jane ta ji aka haka son wuta sai aka ji aka zo sarki alaji da kayan da ta kawo a cikin wuta mu gani shi ke ne wata ta alajin ta ƙone wannan ko ja ba ta yi ba da alaji ka ga fatiha ba irin taka ba ce ba ko to wai abin da janna ne ke son mu ji kenan in dai aka ba ka da izini ko me haka ba kaka ce irin na kowa da kowa na ka yarda da bani salatul fatin kowa da kowa tana nan da ladanta salatul fatin kowa da kowa tana nan da ladanta amma salatul fatin ba ci ja ne mai izini in yayi guda ɗayan nan da dukkan fara na to ta yi kamar da kakan da kana ila yau da kiyama ta tashin ta za ta kamar mai kanta za ta kamar mai kanta ta kamar mai kanta amma duk wanda ba shi da wannan izini zai zai samu kalalanta ta bishi kowane irin salati da dubu ɗari shida kuma kowane irin kowane salatin annabi ko in kai Allah zai baka ladan hajji karɓaɗe ɗari hudu kowane irin salati na annabi ko ibra kowane irin kai Allah zai baka ladan yaki jihadi karɓaɗe ɗari hudu shi ko jihadi karɓaɗe guda ɗaya daidai yake da ladan hajji da umra ɗari hudu to duk salatin annabi guda ɗayan kai Allah zai ba ka ladan jihadi karɓaɓɓe ɗari kowane jihadi ne ya ɗau ladan hajji da umra ɗari to in kai salatin sati ko ko ta ga magarin ce jihadi karɓaɓɓe ɗari hudu nan wanda kowane ɗaya akwai hajji da umra ɗari hudu nan sai an ba ka dubu ɗari shida sai an ba ka dubu ɗari shida to za mu shiga wata magana kuma abin mai faɗi ne to a ga mai izini yana da ƙarfi sosai to abinda sai na ali yake so ya gaya mana ke sai na ali ai kowa yana yin la ilaha illallah wannan daga magari ce kowa ya rasulullah ai duk kowa yana yi maqalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ali ya ali la taqumu sa'atu kiyama ba za ta tsaya ba wa ala wajhil ard man yaqulu la ilaha illallah akwai mai cewa la ilaha illallah akan kasa ya la ilaha illallah ba ba to haka kuma turmuzi ya fitar da ruwaya daga Anas cewa la ta gumu sa'atu ya ta ba akwai da cewa Allah Allah Allah Allah akan kasa amma da kunya na zo yana da wajen kayo zikirin Allah Allah ba ban za ka yi wai ba da lada wai me kace kenan wai me kace kenan bayan Allah sai da manzo Allah kul Allah thumma zabu fi qawlihi yal'abu kuma ga hadisin Tirmidhi in ga sanan Tirmidhi ya wa ta shi akwai cewa Allah Allah Allah akan kasa to shi Bilal ma ba Allah Allah yake wurdi wanda yake wurdi ahadun ahadun ahadun ahadun kuma zalla yake ahadun ya jika ko irin wayannan karatuka da ake faɗa a zamanin nan wai daga ina aka samu ne faɗa da qur'ani faɗa da hadisi kuma ingantan kuma an ce hadisai da qur'ani ake wallahi mu rike kayan mu da kyau muna da ƙarfin gaskiya da hujja fadala aliyu sai sai na je ce fa kaifa azkuru to ya zan yi zikirin ya rasulullahi yanzu na san na daban ne ke banza fakala sallah ya manzo Allah yake gamis aine ka rufe idan ka rufe idan ka wasu ma'anin ni salata ka ji abin da zan gaya ma sau uku sannan ka faɗa kar ka faɗa ka sai ka faɗa summa kul anta salatu marat sannan kai ma ka faɗa sau uku wa ana asma'u limani fakala nan shi kenan sai na je rufe idan ka kuma fakala nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah salatu marat fa uku mugumizan aine shi ma annabi ya yi rufa nasa ida ka zo da tuntuna shi malam ka wannan bala'i ne malam wannan ma tun azabi ta gari ko to Allah ya rike idan ya faɗa ka uku mugumizan aine ya rike idan sa rafi'an sauta kuma ya ɗaga mujarsa wa aliyun ya fa yana yana ji ثم قال علي رضي الله عنه فنجمع سيدنا علي فقال لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ثلاث مرات فوق مقم يظن حيث شما يدعي الى سرافي ان صوته شما يحق مليا والنبي يسمعه النبي ناجي والحديثان وانا حديثي قدابي اوردهما صاحب الرماء ما ابو شن الرماء وجزء الرحيم على نقول جزء الرحيم شيكاوسه ثم لقنهما sannan sai na ya lakana wannan bikiri wannan tarika ta sa lil hasan al basri ka sai na hasan al basri wani su malai suka ce ya lakana sai na hasan dan sa sai na hasan ya lakana hasan al basri amma sai na hasan al basri ya tabbata sai na ali radiyallahu ta'ala anhu thumma al hasan al basri sannan sai na hasan al basri ya lakana shi li hadid al ajami da hadid al ajami ثم ان كذوا رسالة القشيرية لها قصر جمر حبيب العجمي شما شي حبيب العجمي شيخ داوود الدائم ثم حبيب سنشوف حبيب العجمي يلا كان داوود بن نصر الدائم داوود الدائم داوود الدائم يا رسول الله سنة 162 سنة 162 ثم داوود الدائم داوود الدائم كما يلا كان شي معروف الكرشي يلا كان شي معروف الكرشي معروف الخلقية رسول هجرة من ذلك كان قريبه ثم معروف شكو معروف الخلقية لك أنا شكا السربي السبتي المقلس السبتي السربي السبتي شكو ما سربي يا رسول هجرة من ذلك كان قريبه تهم سنة أم يسجد جدا تابع التابعين تابع يومين تابع التابعين سن قاري هجرة من ذلك كان قريبه تهم سنة تابع التابعين كان قاري كان قريبه تهم سنة tabi aikin tsari hijirar manzana ta ɗari da hamsin tabi aikin tsari sahabbai sun tsare hijira tana ɗari da ɗan kaɗan sahabbai sun tsare suka tsare tabi sun tsare hijira tana ɗari da hamsin tabi tabi sun tsare hijira tana ɗari biyu da hamsin da ɗan kaɗan to shi kuma su biyu ya lakana wannan zikiri ga junaidu abul qasim junaidu ibn Ahmad shi kuma ya rasu hijirar manzon tana ɗari biyu da casa'in da takwas shi imamu Junaidu sun manta kanar daga hannun Junaidu kuma ta watsu ila arbabi tarbiyyati sa zuwa ma'abota tarbiyya ila ma sha Allah har zuwa abin da Allah ya so ko kuma asalin tarbiyyar shine asalin lakkanar zikiri al-awrad da dai wal azkar da sai ila hannun majara har yau kuma an tashi duniya wa amma wujubi wujubu amma wajibcin talabi shayki neman shehi almurshidi mai shiryarwa kamata ya ci za mu zo da babin akwai babin neman shehi za mu zo da karatu shehu zai kwangwaje ka ji abin da malamai suka faɗa akan hanyar neman shehi kakka zauna kai kaɗai ba ka da shehi to kakka zauna kai kaɗai faɗar aksaru fihi malamai sun yawaita magana tun daga sahabbai tabi'ai da wasu yawaita magana har kala wani yake cewa ya zagu shaikan arifal masaliki ya kini fi daƙiƙi fil mafariki ya sabu mutum ya abokanci shaikan shehi arifal masaliki wanda ya san hanyar shi ma wanda ya san hanyar ya ya kiyaye shi fi daƙiƙi ya hanyar sa mahaliki abubuwan halaka shehin da ya san gyaran zuciya ya gama da zuciyar sannan sai ma ya gama to li'annaka domin kai in aradda ilma in ka nufi ilimi wal'amala da aiki da ilimin ba ka iya al'ala da waye ba a'a da aiki da ilimin to in kana son na fala budda laka min dole sai ka karɓa hannun shehi dole sai kana da shehi kana da malamin ilimin kuma kana da shehi gyaran zuciya kana da malamin ilimin da ko Allah ya haɗa ma bibiyun ma kamar sabon shehu dan Allah ya haɗa musu wannan za ga malamin ilimin ne kuma shehu nan gyaran zuciya din ne to ba mu ba sai ka wannan amma in ban kaura kake so ka fito ni kenan je ga ma fito za ki ma shehu nan kenan to an san za ka yi ta kokawa da bakin bakin ma zai gagare ka yau ka faɗi magana ba ka ce da ya a wallahi da ya to ka faɗi wata a ce ake a kajiya kuma kuma kai ta wa'i mai bakin ba zai gagare ka ilimin nan haske ne wa nurun lahi la yi tsari a su to bala budda laka minu ba makawa daga shi ai kissa annabi musa da sayyidina kabir da ta'isa kuma a qur'ani take ba a hadisi ba zai a raunana shi annan musan da Allah ya rubuta ma komai wa kasabna da wafil alwahi min kulli shay'in mawqifatan wa tafsilan li kulli shay'in annan musan da haka amma ne da yake ne kan shi abdan min ibadina atina wa rahmatan min indina wa annabna min ladunna ilma kuma annan musa ul azmi ne ba cikin ul azmi in ka dauke annan muhammad ka dauke annan ibrahim ba kamar annan musa shari'a ta ba kamar da wajen yau annaba da yawa sun yi aiki da attaura amma yadda ya tafi neman shehi ya rufe halatta duka shehi ba na bi kamar la an tu allima ni min ma'ulin ta rushikan ka sanar da ni abin da ka sani rushid wanda shi ne shirya ha ana inna karantar safiya mai isa kula ba ka yi hakuri da ni ba ko kai ba tasbiru alama lan ta yi kubra ya za ka yi hakuri da abin da ba ka san ma da shi ba sai na mutu aka gyara an yi baba ba a ce wannan musan ba annabi musa ba ne sai ka annabi ya ce wallahi annabi musan nan ne shi ne sallallahu alaihi wasallam yau wannan kisa an kabi ta ma da za ga abubuwan mamaki da hadisi na kowa ya rawaito sai an bige wannan hadisi a to da kariya ne to qur'ani ne rawaito shi to karshe ma dai ake da annabi har da ku bai ne kai kama gaban ka har da ku bai yi wa bai nan kama gaban ka kai na kama gaban ka yau ya cewa ne mutum in an gaya wa annabi ulul azmi kasur ya ce masa a za ki rafu da ina wani kuma sai a yanzu ne hatta rafu ne hatta rafu ne daga to wa an marke fatatu amma amfanuwa ilgin baji da himma wal hali da hali shi dama karatu fili wani zai kawar a zira rara amma aikinsa ba shi da kyau in ka cika jin wa'azin ma ne zuciya ka kake kashi ko ko yana faɗa wa'azin ana yake kai da kasin ya zakan kai za ka zo ka ce za ka yi wa'azi yanzu wannan wa'azi ya amfani to wani kuwa bai ce ma ba amma kana ganin abin a aikace yana bin Allah aikace yana zuwa masallaci yana ibada yana nafila wannan sai ya ce ma wani yi kana jira sai ma wa'azi wannan ai haka dama ai su masu wa'azi su biyu ne qur'ani yana sai la la la la ya aikata ita ko mutuwa take ai kai qur'ani wahala kake kai mutuwa take da qur'ani ai wahala kake kai kale su mana an zo sai ni na zo ni ba zan magana ba amma yanzu zaka ji yana o la ilaha illallah an kika zaka da ba azun mutuwa ya fi zafi wa'azin da ya fi zafi ita ba ta magana ba amma ka dandana ka ci shi a jiki ita wa'azinta to an fi koma ashiya abdullahi yake cewa bare zamanin nan namu wa'azi da aiki haka abin a aikace ya fi na surutu da yadda muke surutun wa'azi haka muke aikace da yanzu kowa zama wani wa'azi ya ga nan masha Allah kullum kaji a zuba kaza kaza kaza kaza amma aikace ba kana jin abin kana zaki da wa'azi kana ba ba kai kai ka aji wai wani da ya kaza ya kaza ya kaza wai shi zai shirya mana wa'azi sai ka ji ka gani to wannan ake nufi amma ibadatu amfani bil himmatu da himma wal hali da hali a kadi qala fi shama'il ya fada a cikin littafin shama'il qala anasu turmuzi shi ya littafin shama'il da doyin manzana qala qala anasu inna anas an cikin gida hadimin manzana yau annabi kuma shekara goma yake cewa lamma kana yawmul ladzi dakala fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madinata yayin da ranar da annabi ya shigo mana madina ya aba amina kullu shay sai komai ya haske a madina don Allah ya shigo mana madina komai sai ya haske duk abin da muka duba haske muke gani sallallahu alaihi wasallam ba ma tsoron tafiya a duhu ba ma tsoron ko ina tafiya kowa haske yake gani kowa haske yake gani falan ma kana yawmul ladhi ma tadi amma ran da annabi aka ce ya rasu kuma azlaw na ko sai wa kore su sai muka dinga wai ina hasken nan da da muke gani saboda jikin da yake ai suna suna nan kowa su yana amma dai wannan jikin da suke gani suke koyi da wannan jikin ya sallallahu alaihi wa sallam komai sai ya du wa ma na fadna ba mu karkade aidiya na hannunmu ba ina turabi daga ƙasar da muka binne annabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu karkade hannunmu da ƙasar da muka zuba akan annabi ba wa inna la kitafali muna cikin binne shi hatta an karna qulubana har sai da muka yi musu wai zuciyar mu ita ce ta kuwa yanzu yanzu suka sa annabi a cikin rabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu suka tura kasa a kanta amma yace sai da muka yi inkarin zuciyar mu wai zuciyar mu ita ce kuwa ta zamanin annabi nan yana raye sallallahu alaihi wasallam saboda ka canja yanzu yanzu ka canja yanzu yanzu har sai da muka yi inkari ta an karna sai da muka yi inkari wato a bisa zuciyarmu yushiru yana nufi yana ishara ila anna huzura shakti cewa halartar jikin annabi sallallahu alaihi wasallam kana nafi annabi mai amfani ce gare su fi kulubi a cikin zukatansu ganin jikin na annabi ma mai amfani ne a gare su dan duk karatun in sun ji kuma sai su ga karatun a me a aikace duk karatun su je su yi karatun kuma aikace wa zalika wannan ganin jiki dinnan da amfanuwa da jiki dinnan huwal ma'abar shi ake fassarawa bil ifadati amfanuwa bil himmatu da himma wal hali da hali dan haka ai annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye su waye wanne annabi ya ya ajiye ka'idarsa kuma kowa ya je gama bankawar da ta mai za rubu zikir Allah da an gansa a kama zuci su ne ba wanda da ka gansu fitina kuma ta tashi ba ba wanda da ka gansu ka shiga fitina ba ba wanda da ka gansu ka da ka gansu ka ambata Allah da tuna Allah tabaraka wa ta'ala haka wanda Allah ya ajiye sallallahu alaihi wasallam to wa min al ma'lum to shikenan to kuma da wannan ne kaga wannan ma yana da hujja shi sa ga muna ajiye hoton shehun nan namu ai ban san wa'ansu ma ba kamar wa'ansu da ba sai mu ajiye wata wanda da himman nan ta hali da waye sun mun gansu mu dinga mu dinga gani tunda Allah ya kawo zamanin sa da ya kawo zamanin sa da ya kawo sabon ma zamanin sa da sun ajiye wannan suran dan irin wannan abin da suke ji sun ganta sun ga gani sun ga shi rabbi Allah ta'ala to fala budda wa min al ma'lum a sanan wannan abin da kowa ya sani annal ulama a malamai warafatul anbiya magadan annabawa ne wanda suka gaji annabawa cikin wannan jimma din wanda da ka zuwa da shi ka ji ka manta kanka ka manta komai Allah kawai ka manta kanka komai da komai ka ka tafi cikin Allah yin shehu ya shehu ba za Allah radiyallahu anhu ta inna huna shubana akwai samari a nan wajen mu kannasu ta ma sha'awa sun manta me sha'awa sun manta me dandanan sha'awa wa inna min wa akwai daga cikin su man la ya ci zaujatu kai zuwa wajen matar sama illa bi izini wanda ya jira sai muke kai amma ya ci gida mana sai an ma dole ma haka za ta labi shi ne haka almajiri na yake wal gaibu la wanda ba haka ba ba haka ba shi kan gada ni ko kan yamma ko ga ji mala kun man da kansu mala Allah ya ga mutum kuma to haka ne ala budda ba makawa min talabil qurbi daga neman kusanci ne mun daga shehun ne iz qalu domin sun ce man tahaqqaqa bi fi halati wanda ya hakikanci da wani hali lam yakadu hadiru minha wanda suke zaune da shi ba su wofanta da wannan ba zama da madaukin kan ma ake cewa shi yake kawo farin kai to zauna da duk wanda kake so zaka koyi zaka farin kai irin nasa in ka zauna da mutum alheri zaka samu alheri in ka zauna da shari ga ga ai abokan mu ne ai kaza kaza kaza ai kaza kaza yanzu ka zauna da mai son duniya tun kana kunya wani abu tun kana kunya da rai to in dan fara din dan fara din kenan sai ka dan fara sai ka dan fara kuma yake na wata ran ina ma kai ka ji shi dan wanda ya koyi kuma sai ya koyi har ya fi kuma wanda wanda ya koya kan wai da shaudan mu suke gaba da misali ba ruwan gashi ya koyi ya da wuta kan wuta aka tsora sai ya koyi da ita cikin zaka har ya fita sarri ba shi aka kone da shi kone wa sai ta zama mummuna ma ba kamar na wutar ba to ba ba kawa kusanci da su hadir wa qala fi risalatul kushayriyah ya bada a cikin littafi risalatul kushayriyah din nan thumma yajibu ala al murid la wajaba ga al mati an ya ta'addaba bi shaykin ya ladabi da wani shehi fa in lam yakul lahu ustaz tun ba ba shi da ustazi shehi la yakul lahu ba zai rambanta ba abadan ha abada ta wajen gyaran zuciya haza abu yazida da abu yazida bustani ya kude na cewa man lam yakul lahu ustaz wanda ba shi da malami she to fa imamu shaytan ne shaytan ne imamu ka kenan in man la wurda lahu suna cewa wanda ba shi da wurdi kuma ba huwa kirki to shi ke na kirki to shi biki kuma sai zama to wannan wajen gyaran zuciya to shehin nan ko baka san halinsa ba ma'ana ko baka san halinsa ba amma sun ce ga halin da kowa zai sani ya zama ba za ka koyi san duniya a wajensa ba ya zama za ka koyi kan lahira a wajen in ka zama zaune ka koya ma san duniya har da da shi kan duniya ne kan duniya ba shi ke nan maimako Allah ba ka manta zama da shi zai ka tunatar da kai lahira za ka zama tunanin lahira tunanin Allah to wannan ko baka san shauran sugofin sa ba to wannan ya isa agogo suke cewa to wa qasu ila an tambayi sayyiduna shugabanmu wa ustazuna malaminmu abul abbasi ahmad ibn muhammad islam an tambaye shehu tijani a sharifu sharifi jika annabi rafi allahu anhu allah ya tada shi wannan fa ana ya amfane mu tafi da shi duniya wa ukuran duniya da lahira hal talabu shehi neman shehi fardun farilla ne ala kulli fardin fardin a kowane mutum kowa kowa dole ne sai ya nemi shehi au alal ba'd ko ko dole ne kan wa'ansu dunal ba'd man da wa'ansu wa ma sababu fil kulli ko me sababi cikin haka فأجاب سيشوف لاني أمسى رضي الله عنه بما يأتي به في باب المصطفى زام زوت أمسى وأنه أقوفة to yana daga ɗan abubuwan da shehu ya amsa shehu ya ce shehin da zai karantar da kai shari'a wannan wajibi ne ka neme shi wanda zai koya ma alwala da wanka da dukkanin arkanin islamu din nan da muke shehin da zai koya ma wannan wannan wajibi ne ka neme shi ka neme shi to sai kuma in ka duba ita hadarar Allah yana cewa kawai ka bauta mun kaskai wasa kake kaza in kai kaza za ka samu kaza an kai kaza za ka samu kaza to shi kuma wanda ba ka da uzuri ka ce ai ban iya kaza ba ko ko ban iya kaza ba ka da uzuri to wanda zai koya ma wannan shi ga ne in ka duba wannan shi ma sai ya zama wajibi ko ko in ka duba kai kai mara lafiya ne zuciyanka akwai mara lafiya akwai hasada akwai gaba akwai kiyayya wani akwai faɗayi akwai tsoro akwai abubuwa kai da kanka ka sani zuciya ta je wallahi ina ta so ka bi Allah ta kasa don ka duba kai mara lafiya ne to ai dole ka je ka nemi likita in ka kace kai wata wari ke kai ba ka da cuta to a ce mai mara lafiya je sai ya je nemi likita don ka duba kana da cuta to kuma wannan dole to shi da ya kawo azuci wanda sai a wannan babu wanda dai dan kadan ne daga cikin abin da ya faɗa don an zo babun da za a kawo shi a gwamnati hala shekul mashaiki shehun shehun ya faɗa al'allamatu ma da yawan sani al'arifin rabbani masanin ubangiji sayyidul mukhtarul kunci shehun mukhtarul kunci radiyallahu anhu Allah ya yake cewa amma haqiqatul awradi amma haqiqa wayannan wurge da muke kafa na karigotin nan fa innaha wuqudu shi kudiri ne wato alƙawari ne wa uhudin alƙawari ne hakaza Allah Allah ya rike ta ala ibadi abu sabai ta wasatatul mashaiki ta hajjar shehun faman fajjalar masha'ika wanda ya girma mashahunne wa hafaza ya kiyaye alal uqud a wannan kudurin nasa wa fa ya cika bil uqud da alkawarin nan kana lahu khairu darin sai sa alkhairin duniya da lahira wa man tahawada wanda ya wulakanta dish masha'iki da shehunne wa farraqa ya sakaci ya lalaci bil uqud cikin wannan kudurai din wal uqud da alkawarin nan ya bas ai gurjan ma ya watsa to kana zalika sababan wannan sai zama sababi li zai ga kaucewarsa wa karki safinat dini da wato keta jirgin ruwan asiri nasa ai haka ikon Allah galibin wanda haka yana ɗariƙan yana girma mashahun nan za ka yana girma mashahun nan kuma yana zagi galibin wanda zai ce ya watsa kuma ka yana zage zagen to kuma saboda Allah yana cewa ya ayyu allazina amanu ya kun dauka imani hauku bil hukm cika da alƙawarin Allah ku cika da alƙawarin alƙawarin da kuka ɗauka na abubuwan da zama dole ba abubuwan na bula ne amma kuka ɗauka kuka ce saboda lahiran ku saboda gyaran ku ku za ka yi wa gidanka benci da masallacin ka ko da wajen zaman ka da bawu ya kai masa benci to kabarin ka kuma ya kake masa benci ya kake masa benci kai ga wayarin kai ta dafa in gidanka da ina da ɗakin ka da to haka rufa shi ko ba ya buƙatar ya kware ɗin can to ka gani ko to sai ka ɗauka ce to na ɗauka za na ɗauka to ka rike wannan abin da ka ɗauka alƙawari ne ka ɗauka tsakaninka da Allah ne abin ka rike a sabari ne na amfanin ka kabura makata wa qala Allah yake kabura makata ya isa azaba inda Allah wajen Allah an ta gulu ku dinga faɗan malakar Allah abin da ba ku aikata wa qala subhanahu ubangiji ya faɗa min almu'minina rijal akwai rijalu mazajen gaskiya daga cikin mumine sadaku da suka gaskata ma ahadullah ali abin da suka yi Allah alƙawari sun yi wa Allah alƙawari wannan zikiri zari zai su an mutuwa kuma suka rike a kai suka gaskata Allah akwai wanda suka gaskata Allah wannan to min hum man azana habahu akwai wanda bukata suka biya ya mutu a kai ya je tarar da ladansa wa min hum man yantazu akwai wanda yana nan yana kai yana jira mutuwa da wasu same shi a kai ya tsira wa ma bajjalu tabila ba canja ba canja Allah ya samu na daga ciki liyajri Allah domin Allah ya saka wa as-sadiqina masu gaskiya da sirri da gaskiya al-aya wa li hadha al-ma'ana saboda wannan ma'ana kana annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance la yaf'alu fi'lan sai aikata wani aiki min af'al khairi daga ayyukan alkhairi na fulodi illa asbatahu sai annabi ya dawwama akai to annabi ya dawwata na fula sai ya dawwama akai sallallahu alaihi wasallam duk ran asabar ya dauka zai dinga zuwa masallacin ku bai je da mutanen ku ba shi ke na bidin ramar sunna duk asabar annabi ya je kuba ko a haye ko a kasa ko a kan jaki ko a kan rakumi ko a kan doyi zuwa kuma a ba annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wannan la khairul a'mal inda Allah adwamuha mafi girman aiki wajen Allah da wanda ya dawo wa in Allah ko an kaɗan ne kaɗan an kaɗan ka dinga yi ka dinga yi ka ce kai Allah kai na wata dariƙa a cikin bari dariƙa ga za ka yi yau bari in ma tuwo in ji su gaskiya ne za ka yi tuwo ka fi ma amma an ka isa da wa makan da mun kamfani kila in kai dubin nan tara na zai kai wajen wata guda ba ka ƙara taɓa taru ba ka ƙara taɓa wanda ba ko amma ɗan kaɗan kaɗan kaɗan ɗin na dariƙa ɗin nan ka dinga ka saki nawa abu ne mai yawa to na bula mutum ya ɗebi kaɗan wanda zai dawwama a kan yawa la ya fa'alu fi lam ya af'al da khairi illa asbatahu sai ya tabbatar da shi wa dama alayya da ba kan wa zalika wannan min alamati jazm yana daga alamar tabbata wa tamamil azmi da wato cikar kokari da nufi wa hadhihi al-ayat wa inna ayat hiya usul al-awrad lati asalamu lillahi ملة النبي تلك النبي إلى يومنا هذا هذه الرواية هذا النبي صلى الله عليه وسلم من لا يجي من كان على وجد دون يجي كان ونور دين صلاة وتصلى شيء إذا يجي زي دين shiri dai yanzu rago ne amma dai kullum zan dinga yin sallar nafila ta cikin dare raka a goma na ji an ce annabi yana na tsawon hadisi in yana da ƙarfi to zan dinga yin raka a ɗari in yana da ƙarfi irin su rafi a tafiya to zan dinga yin dubu to ɗauke yadda za ka iya to ka san ba an ka kula din nan domin za ka dawoma a kai za ka dawoma a kai za ka dawoma a kai za ka dawoma ibn sahabin da yake yake ka azumi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ka dinga yin uku a kowanne wata sha ina da karfin da zan ƙara manzala ce to ka dinga yin azumi yau ka sha gobe kai sha ina da karfin da zan ƙara shikenan annabi ya ce to ya karfinka sai ga shafa sai ga shafa sai na ina ma na karɓi hutun nan na annabi sallallahu alaihi wasallam to dole ne ya bari ma amma shi da man alƙawari ya ɗauka yanzu ya zama mace wasu wai duk magana da muke faɗa ga shi ya kuma yana ina na karfi mutum da annabi ya bani amma ba ramadana bane shi ya kwasa annabi kuma yace to yayi amma kuma ya zama mar dole abdullahi bin amr bin al-as ga shi ya kuma yana ina ma na karfi mutum sai a dinga kore mu kan mulki sai da Allah da Allah ne ya fita ai dama na fita ba Allah ne ya fita ni na iba nake so sai yanzu ta zama mun yi huna bin nazari suna cikawa. To in ka suka ka dawo za ka samu lada wajen Allah wanda ba shi da adalci. Zuwa zuwa to Allah yace wanda ya zama yana kan wani rukuni salatin sallah ne au siyamin ko azumi. Ce ni yanzu zan inda azumin litinin da alhamis. Na yi alƙawari zan ta yi to ba ka ɗauka wa kanka ba. Yanzu ka dawwama kenan. Sai dai in kuma ta watan niyya to yanzu dai ina gauran nan zan yin azumin da kuma mata ta zo su aiki na yanki a nan to za ma kai da sharadi to wannan ba ka da kai da sharadi saboda ka wannan amma ka dauka ba sharadi ka dauka da goma to yanzu in ka bari kana da wanda kuma sun karya ba su cika wa Allah azumin su ba to daga ma ka tsari kan ce in ka to in ka shiga fa ba baki saboda wai waɗannan abubuwa da waɗannan hadisai kuma na zai wanda ya zama yana kan wani rujumin salatin sallah ce au siyamin ko azumi au gairi ma ko su fama na abu maradun sai rashin lafiya ta hana shi yake sai yake sai yake sai har rashin lafiya kuma ta zo ta buge shi yanzu kuma rashin lafiya ce ta hana shi ba wai yana da lafiya ya bari ba au safari ko ko tafiya ce ta hana shi da a zaune yake ba cikin wannan tafiya ba wala halin tafiya iya ko kaza kaza ta sha mota har ma ya hana shi ba bai yi ba eh au haramu ko ka tsufa in tsufa ya yi tsufa ma ba zai iya ba ba zai iya wannan ba kana lahul ajru tamman Allah zai tarbu kamar kamar yanda yake yana saurayin nan kamar yanda lokacin da yana da kaza Allah zai tarbu kamar tsufan nan duk da bai yi ba Allah zai rubuta mai yayi rashin lafiyar nan duk da bai yi ba Allah zai tarbuta mai yayi to da bai da niyyar zarcewa ya samu wannan falala ai da bai da niyyar zarcewa zai samu wannan falala وقال عليه الصلاة والسلام mai tsira da aminta Allah tabbata a gare shi ta cewa fajjirul masha'i ku jira mashayihun nan fa inna tabjilahu girma ma su min ta'zibi jalal da daga girma ma girman Allah hurumatul lahi ba duk wanda ka tsaya daraja wajen Allah ka girma ba shi to wannan masha'iku din nan hanta ba ma tsofaffi ake nufi ma aka ace ka wulakanta tsoho hadisu sun ce rauna ne amma ma'anarka ka inganta Magana zai shi a wulakanta su, ko a ji ya rauna ku jiro mar shehunnai manzala da shawla ka tasu duk masu haji sai kaji suna shaidi na kaza shehin ka ishaqa ibn shehin bukhari ishaqa ibn rahawi sai za a rawaito ka ku jira ma shehun dai bukhari da zai jira ma ishaqa ibn rahawi ba kenan in kuma da tije ma ake faɗa ai hadisi ya zo wanda zai girma manzalla ya ce abu uku ba wanda zai wulakanta sai munafiki tsoho ba wanda zai wulakanta tsoho sai munafiki zuma da Allah dan Allah shine alkabiru wannan wai Allah ya san ma wani suna daga cikin sunan Allah Allah shine alkabiru sannan malami ba wanda zai wulakanta malami sai munafiki saboda Allah shine malami sai sarki adali ba wanda zai wulakanta sarki sai munafiki wannan hadisi ya zo kuma Allah ya faɗa baya daga cikin wanda bai girma babban mu ba bai girma babban mu ba bai ji kan karamu mu ba turbula din nan kawai girma ne wajen Allah in ka taka mai ita yanzu yanzu Allah ya kalli wannan zuwa nan da kawai ya yi kamu girma ne to bare kuma girma cikin Allah to in ma mashayikun ake faɗa ko mashayiku kuma na hadisai ko babu ko kuma mashayiku na arbabu tarbiyyah masu wato fadakarwa irin su Abu Zarri Kifari su kuma masu gyaran zuciya sahabban ma yake wa'azi in ya zo shan mai kawai azin ma'awa ya aiko sai ka zo da Allah da annabi ku zo ku ja sahabin nan eh sahabi ne ba ba abin da saba shi ba kan kuma ya zo ya lalata mana shan da wa'azinsa sahabi ya ce ya wala to ni yana ga musu karkade duniya fiye da tara duniya ya ga ma kuma girma ma girma ma Allah ya ce girma ma shehu ne girma ma girman Allah wa haza wannan akirul fasl shine karshen wannan fasali al-awwal na farko inna wallahu ta'ala al-muwaffiq Allah shine abin da ta wajin sawabi ga mu daga sari wa ilai subhanahu wal marji'u wal ma'ab makoma da koma ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah Allahumma fasal da sani su suke kuma ko wannan ma ai amfana a dinga kula